أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنك العلي الحكيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره الأجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah madawacin sarki godiya da ya bamu dama ya bamu lafiya muka haɗa wannan masallaci mai albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba kuma laifin daɗi ƙarewa kwanakin baya ana ta addu'o'i har a harami na ji a cikin wata addu'a da kuka yi na a cikin kudu ba ta juma suna roƙon Allah ya kai mu watan Ramadan saboda ana roƙa wani alkhairi wanda yana Allah ya karbi addu'a ya kai mu Ramadan akwai alkhairai masu yawa yanzu ga yi yan mularin yaro kun ga yana so ya ba da baya an ce malakuna mana jaje na kubcewar alherin da muke samu in kuma ana murna za a kalla ko dan saka ma muka irin ya muya muka ayi ma ce Allah kai mu gobe sallah to amma jama'a musulmi kafin dai a dan kare a ci gaba da kokari wajen karatun alqur'ani limami salati halala da hajji itikafi yanzu da ga itikafi ya zo a cikin qur'ani har da sunansa musamman duk da hajji kuma a qur'ani amma ya bambanta daidai da muke da hajji ne da zuwa a cikin alkurani to amma kaga mutane sun yi sakaci a kan itikafi da za ka damu na kan shekara hamsin ko sittin a zuwa bai taɓa wani itikafin ba kwata-kwata bai taɓa yi ba to Allah ya amfani mu to ya kamata a ce an yi kokari a samu irin wannan wato suna mai ƙarfi na itikafi a rayar da ita ce an yi kaga itikafi ya fi kusa da halwa saboda mai halwa kaga shi ke yake ba san baya yau ma haka mai itikafi shi ke yake in ka zo ka same shi a masallaci kai tsammanin ko ya riga ka zuwa in ka bar shi a masallaci kai tsammanin ko ka riga shi fita ne nan ko shi a nan yake dindin ba zai fita ba in ba abinci ƙarewa ba ko bayan gida ko abin da ya kama da wannan irin wannan ayyukoki duka da ala jama'a a wata hannu a abin kai sannan akwai da karatun kudi ga shi nan ko lokacin na a yi kokari a yi ma wanda bai da karatun kudi ya ya gugar ta azumin ka to Allah amfani ma Allah
ولا تغلب من البر ولا تغلب من عاصيه وما يمنع للمعمر ولا يهلك من امره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي الاعلام هذا عدو مراد لا يشاءه وهذا من جاب ولكل تاكلون لحما وتستخرجون لية تلمسون وترى الفلك به مواكب لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في الليل ويولد النهار في الليل وذكر الشمس والقمر كل يجري يدعو ذلكم الله يوم والملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من مثلهم إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
yawwa Allah madaukin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce aka wani yana da hutu a madadi yanzu a ce wanda aka kawata masa mugun aikinsa fara'ahu hasana sai ga aikin kyakkyawa ne zai zama daidai da wanda Allah ya shirye shi jawabin za ba za zama daidai ba to in an gane ba zarafi daidai ba fa inna la yuzillu man yasha'u Allah ba yana fadawa da wanda ya so wa ya bi man yasha ya kuma biye da wanda ya so wala ta tsara habla buga kan ranka ya tafi alaihim abida gare su hadaratun tuntun haushin ko damuwa da rashin shima da su inna la alimun bima yasna'u lalle Allah na sanin da abin da suke aikatawa وإذا أبيهم إذا كان عليه أحسن والله هو الذي أرسل الرياح ألا أنت أجل كرا في مدى فوتا تجينا أوجدون الذي أرسل الرياح والذي جدد إسكوشي أرسل أسوريها أكسو وتثير سحابا فيك موسى كاجماري وتكون أعوذ مساعد في لافين الميت لا بديك وتجد وعينات اللي مرائك ذات إذي بعد موتها فاين متوتا كذلك النشور وحتى ننتهي من الجامع انا ما اقول هو من ومكان كلام بعد كم ومن من ما تمام الله سبحانه وتعالى يقول الله سيدنا في الشركة كما هو وضع جمالي وكما لا مشاهد في إنجال الإله والميت زوار اليوم التنسيق ko a ce maitin da tafi ko a ce maitin da tafi jira a jikin ba a yi namura a jiki da ana kaza ba da mota bayan motarsa yawa idan ya ci suke wakala da kayan kiwo na dabobi yana rika da su haka tana a jama yake rayawa na allah zai raya masu uku dawo man kana ya rebu inda da wani zan girma wani ya yi da da girma na wani Allah gaba daya ai kudi na in maza san girma a duniya to iya wurin Allah in maza a san girma a lahira yana wurin Allah wala tu alamu illa bi da'ati ba za a samu dai ba a cikin girman nan bi a wurin Allah sai dai wa Allah biyayya saboda haka wanda ke roƙon shi wurin Allah biyayya amma ba cewa idan mutum yana lada da ma'aikata ya je kuɗi ƙarya muke wannan ba gaskiya bane masu yawon ne ruwa da zai kuɗi ƙarya suke ba gaskiya ba masu yawon ne na yawan da jaka zai kuɗi duk ƙarya suke ba gaskiya ba duniya da lahira suna gudun allah yana ba da hannu wanda sun ana so ka bi allah ire ɗin an kalma ɗayi dukkan kalma mai kyau tana hawa wurin allah ya alamu mu allah ya san cikin la'ila illallah wani hawa da makamantansu wala mana tsari ya rabu aiki mai kyau Allah yana karɓar sa wala ne kuma sai ya ajin abin mu wani tsara da kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam idarin da wasu a gidan na zama inda suka yi wuce akan annabin nan yin ta kai ko da daura annabi au kasale ko a kasa annabi au kiraji ko ko wata a gari da ma bi kira kamar da aka ambata fil alfasil lafali wannan ma kike nan na da kuke yi ala ke da mun azabin kudi suna da wani azaba mai tsanani wa makar guda ga goya buru ka wannan mutane ma gidi da ya halaka wallahu kalatun Allah ne ya halitta ku min turabi min turbaya min canci a jikin adama min saboda ya yi baban ku adamu da tabo to min nudu bakin sannan ku bani adamu da zuban wani ya canci zuriyar da hannun zuriyar adama min harin kare shi da wani kuma da alakun alwani yadda ya kuma aurata dukuran wani nasu maza da mata wa mata amin min wasa mai ba za ta dauki suke ba wala ta zama kuma za ta ayo ba illa bi ilmi zai da sanin Allah yana daga cikin sanin Allah daukar ciki da bai za a dauka da aiwuwar ta kuma kuma ya wani min mu'amal ba za a rayar da abu rayawa ba wai zama mai nisan kwana mutum ya tsufa shekaru wani har ya gaga da ya tafi ya tattaɓa wala ya zai bin ori kuma za a tauye ran ba wani zai ga shi na tausayi wani ma bai ga sanin ba zai ya mutu dukan wannan ayyukan ila fi kitabi ba shi na cikin allon mabayyane ko allon mabud shi ne allon allah abin garewa inda zalika ala la yasirin wannan abin allah ta sauka ne ba ma yato da mahara ne ko jibi ba za su je dai ba hada arzikin furatu wannan mai daɗi mai tsantsan daɗi sa'igun sarafu zan ka tamokin hadiya وهذا منه أجان وانا جسر من سلسل بلا رواني دبا ومن كل لكو اللي منه ما أتكوكو جن بيو تاكو لكو اللام الشيبي شين لام عن اللام تريع سابو النام والسمكو شين جيبي وتسكر لكو أكتروا من الميل أنت لكو جن جسري وقيل منه أنت لكو جن بكبيو سيدا كاين أبو كمان يقولي كنا سلبتون هاو ركيه تنجاوا دموا جاني wata na furta kana ganin jirgin ruwa iya tun kowane kogi da na jirgin da na daɗin mawakil yana kefa ruwa ya sauka ruwa domin ku nema in fadar da ka fadar Allah ta kasuwanci wala Allah kun sai kurun Allah ala zalika kuma ban ku gode wa Allah kan wannan yuri da layar Allah na shigar da dare sun nahari a cikin ne kai rizu sai karu wa yuri da nahara Allah yana shigar da yini filila cikin dare فيزيد سيقال وذكر الشمس الله هو رانا والقمر دوكا كلهم هو ليه من ما لك رانا دوكا يجرينا غدو في بلدي كم فلسطينسا لأجل مصمم هو أجل إن أكعام وداشين يوم القيامة على الجامعة ذلك هو الله ربكم إن وانا عزم شيني الله هو جنوكم له الملك ملكي هذا فتا أبريد والذين تدعون أما كو أرنا وأن دفوك بوتكاوا min duni wani Allah ai gairi ne wani sa wa hum la sanamu fi kuma kanku to wannan kuma kan mayan da kuna min kidimir ko yar farar takarda da ke cikin kwallon dabiyo bayan an ce dabiyo ba mallaka ba in kada ko in ma ka kira su da nan nan in ku kira su la yaudu a'akum ba ta bin kira ku walau kan mu ai ko da kun jima masu jamu lakum ba za su amsa muku ba wa yawan da yawon ranar dama ya turu na bikirkikun za su gamu cewa tarayyar ku da kuka muku fara su da Allah ishirakikum iyahu tara su da kuka yi ma Allah da da Allah ayyuka ko da kun za su yi bara'a ne ku a gare ku wa min ibadatikum zi bara'a wa ibadatu wa iyyaka iyyakum wa takutu kunyu wa la yanzuka mithla kabira ba mai iya baka labari kamar irin labarin Allah wani biki kuma Allah kabiru ne wato matsayin koyi da shi kuma Allah ta'ala shi ne Allah mara na
يا أيها الناس أنتم سبحان الله والله هو الذي يحكم إن جعل لكم آيات كالجنة وما ذلك عن الله بجنون ولا تدعو عبدة إلا أخرى إنما تنظر إلى
Allah ma da wakil zarki ya kira mutane a nan ya ce ya yi wannan dama al'adar zuwa maka suka ce ya ayi wannan amma a madina ta ce ya ayi wannan mina awon ya ayi wa rasulu ya bani isra'ila ya hali guda biya ka ake hijira amma a nan ya yi wannan su ya mutanen duniya gaba da an kira ruwa dole ɗan da ya amsa an ci wani kokara wa ila Allah ku ne masu bukata a wurin Allah kone ba masu bukata a wurin Allah ya kulle hali wallahu wal gani an kalbi Allah shi ne wanda ta ce ga wannan halka alhamdu godadi almahmud abin godewa cikin duniya cikin ayyuka da biyan a gare in ya ta idan Allah ya so yanzu ko zai da bida ko ya duka da jari ne kawo da karabo eh ba wani abu ne a wurin Allah ba wa ma zalika ala Allah jazidun mana wa Allah ba ya da wahala bai da danne wala tazil wa da wata rai mai daukar nauyin zulmi ati mutum mai sabo ai lata ba za ta ɗauki wizira na wani zunubi nafsin uka na wata rai ba kowa na da yake ɗauka wani ta daga nafsin uka rafin ko da rai mai nauyin zunubin ta kira ila jimla zuwa ga zuwa ɗauka mata a taimaka mata a ɗan karyar kamar uba da kayan zunubi kira ɗansa a lahira bin ayi ɗan ɗauka mata ko ɗan na ratayen ma idan rata ya bari da ba in ko yaro ne da kayan gidan baba an je maka kuyi manya a ɗan rage mana kuma ba zai yi la yi wa bari min ku ce ba zai dauka mana komai ba wala ka da lafiya ba komai sunancin mutum da kai ka kira shi kal'adi kamar uba wani ne da ɗa ba ta iya da ba ba zai da ba ka yi kuma da inna ma wato zurna ne da zauna na faru ai wato kai ya rasu da lani kana gargaɗi ne ga masu tsoron ubangiji bilgai ga boye ya kamu da ku suna jin tsoron allah wa ma'ana auku ba su gaisu ba ya an da wani mutum tura bil ingari don su ne masu amfana da gargaɗi wa a kamun salata kuma su suka tsaye da sallah suka doma sallah wa masu zaka ka ga wani tsakanin kansa ya dina bautan dodo da sauran laifuka da inda ba da ta alina to ya tsarkake kansa fa salamu hu jaransa muku tattun ya ce banda bin da shi wa ila lahi mutu mako mara wani ala fa yadi sai Allah ya zaka mako bil amal da aiki bil ajr alahi wa yadu da amawal basiru ba da daidaita ba ka amo da mai gani ba da zamani wato makawo shi ne kawo mai gani shi ne nuni ba na fara ji walan zulma da haka nan duhu walan nur ba na zama daidai da haske duhu kafirci haske imani walan zullu walan haruru haka nan inuwa da kuna ba za a zama daidai ba inuwa ita ce aljanna kuna ita ce wuta ba za su daidai ba وما يدعو الأحياء ولا الأموات رايو فذاب ديدي da matattu ba rayayyun su ne mummune matattun su ne gafaru ba za su yi daidai ban Allah ba za su yi daidai ban Allah ya yana wani ta Allah na jada wanda ya zo idan ya ga hutu ya sa bai ji buhu ya amsa wa Allah ya ci imani da ban gaskiya wa ma ta dunu in manufin umur amma ba za ka jada wanda ya fi kama ne ba kawuri shi ne wanda ke cikin kamar ya daga nan kamari ma kan ya ta maga da maka maka fadi da Allah kawuri wajen rashin amfana da abin da ku biya ba saboda haka ba za su ga ba ba za su amsa ba za su iya jiyar da kuma ba yi kiku na bare su amsa in an taɓa ba zama illa da biyu masu mai gargaɗi ga wato gare su ina an da na gama aiko ka bil haƙƙi da gaskiya bil huda da shari'a basira kana mai albishiri man ajaba ga wanda ya amsa a yin zuwa gare shi wato shiga a nan wannan zira daga gari wato man launi biyu ga wanda ya amsa ba ya yin zuwa gare shi shiga wuta wani mutum ba wata al'umma illa ta lafiya na ne ba su mai gargadi wato da biyu annabi ya ya gaba da cikin yin zuru ha ya gargade ta wani gaji bufa ala ta ya rasulallah kan mutanen masa ba kai ta haka وقد كذب الذين من قبلهم أي ورد في إيمان ما هم كيف ما ظننتم جاءتهم رسل بالبينات من ظننتم تنجموا ومؤجدوني وبالزبر كما تلتبع كقول إبراهيم كوالي تتبعنا عن إبراهيم أنت تقولون وقف وبالكتاب المنير فوق كذا لكتاب من حد شين أتورا دليلا فصل أنك أمرتها قولي كما تبعوا كما تبعوا قولي ثم أعتقد أن كفر هذا الدين وكام وكافرين بتكذيب يوم القيامة وكما كان يجري لا يموتنا إن كاري أن يموتنا غير القوة العدوة ولله العالم أي واجب هذا يا أخو موقعه أو لا أقوى ألم ترى أبو جد الشيخ بن با أن الله أكبر الله أنزل من السماء ماء يا تتكروا هذه السماء فأخرجنا به متفردا jiki da wannan ruwa samaratin ya a yi itace daban-daban muku talibin alwanu ha wanda launin ruwa ba ɗaya jimin wani abu kore ne a wani yami na wani abu sai ya yi ja cikin yin wani abu ko sai ya zama baki ma cikin yin na muku talibin alwanu Allah ya kafa launin ya daban-daban ta ga wani ta'addar kamar kore wa'amar da ja wa'afar da fasi wa gari halayen wani ومن الجبال كو الله شيني يوم كان جوابو جدادن wanda yake kula da zane shine hanyoyi jawal asin dudi wa gari da wanda komai da zaka ta biyar farare wa horon da jajaye wa tukurun hada fada ne mu da kuma alwanu kuma alwanu da ya danda bishidati wallahi wai dudan ko kada ake ba dan fada dan fantar ba zai fada ba kawai wani kuma da ƙarfi da ƙarfi biya ne wa ga rabi ruku da zuwa kun faɗa a irin duka wannan iyawa Allah ne da kuma wani da ta wa wannan na lafiya da mutane wata wa da dabbobi na gaba ɗaya janarar da wa wal al'amir dabbobin da ake rayu da su lafiya da kanya tsinkiya da afiya muku da kuma alwanu launin biya ya saba da biya da zaɓe haka nan abu ne je ɗaka ya yi lafiya za ka haka wani juna sun saba da juna inna ma ya kasa za a bi ibadi da ulama lalle yana tsoron Allah daga bayan hukumar malamai ikilafin duhari da ranar jahilai kusan ba ta tsoron Allah ka kuffari maka kamar ka kan maka inna za a bi lalle Allah mabuwaye ne su rika cikin mulkin da kafurin mai gafara da minori ibadi da muminina da zarban bayan kan mutumai inna lalle da lura kitabar lalata kaga masu kan tashatin Allah wa aqamu salata su tsayar da sallah a damuha su dawo mata wa an baku bikiyar nema da daga namu daga abin da muka ba mu sirrin walaniya a bayyane da koye zakatun abaiya zakka ne ko waninta yarzu da tijaratan suna ƙaunar kasuwanci lan tabura wata ba za ta yi tarbaro ba wato ba za ta halaka ba yau ce hun yuran ba Allah cika musu ladan shi ne sawaba a wale za ta ayyukan tsarin da kura da aka ambata nan waya bi don ya ƙara musu in fasa da daga falala ɗin na buga kuro Allah shi ne gafara ne da zunubin ga zunubansu shakurin kuma mai godiya ne da da'adin ga biyar da suka yi masa da za a kwana a nan sai gobe Allah ba da iko kuma sai a yi fasa da Allah da